بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبر ما قنا تقوم شاء شيني الذكر عند دخول المنزل الدعاء da mutum zai yi idan zai shiga gida domin a darasin da ya gabata mun karanta addu'ar da manzon Allah ke yi idan zai fita daga gida manzon Allah kan faɗa cewa bismillahi walajina وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله بسم الله ولجنا da sunan Allah muka shiga wa bismillahi kharajna da sunan Allah muka fita wa alallahi rabbina tawakkalna kuma ga Allah ubangijinmu muka dogara thumma yusallimu ala ahlihi sannan manzon Allah sai ya sallama ga 'yan gidan shi ɗabi'a ta manzo Allah yakan yi wa ‘yan gidan shi sallama baya faɗa musu kai tsaye haka nan wurin yakan faɗa cewa assalamu alaikum irin yadda ya karanta a yi sallama haka manzo Allah yake yayin da a yanzu wani abin da yake la'akari gidan shi ne sallaman wa zai neman izinin wa zai a ko ba komai ka shiga gidanka iyalinka sun sun shigo wani abu ne su san ka shigo wani abu ne a kama kaddara umarni ne manzo Allah ya bada ga yanda yake shin gidanka yafi gidan manzo Allah ne matanka sun fi mata manzo Allah to amma ga abin da ya karanta shi wannan shine sunna tsakanin shi da iyalin shi me zai hana kai haka sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu malik al-ash'ari shine abu malik al-ash'ari mukhtalafun fi ismihi wato akwai sabani wajen sunan shi wakila wasu suka ce sunan shi ubayd wakila wata fadan aka ce a sunan shi ubaydullah wakila wata fadan aka ce sunan shi amuru waƙila wasu suka ce sunan shi ka'ab ibn ka'ab waƙila amiru bin al-harith radiyallahu anhu to amma dai yafi shuhura da abu musa al-ash'ari qauluhu da yace bismillahi walajna da sunan Allah walajna ay dakhalna ma'ana muka shiga qauluhu bismillahi kharajna ay kana khurujuna aidan ala dhikrillahi ta'ala yana nufin ai fitar mu ma da sunan Allah maɗaukakin sarki. Ƙauluhu wa alallahi rabbina tawakkalna ai mu'tamidina fi dukhulina wa khurujina. Ai muna masu dogara wajen shigar mu da fitar mu muna masu dogara ga Allah wa fi kulli amrina alallahi rabbina azza wa jal. A kowane al'amari daga cikin al'amuran mu muna dogara ga Allah maɗaukakin sarki kuma mabuwayi. Ƙauluhu faɗan shi da ya ce thumma li yusallim ala ahlihi sannan manzo Allah yakan yi sallama ga iyalin shi ai ahli baitihi yakan yi sallama ga ƴan gidan shi ya qulu lahum yace musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka manzo Allah yake fada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato wani sa'in nukan yi mamakin wasu mutanen da ba sa yi wa matansu mu'amala mai kyau wani shedanin shi ke raya marwai in yi sakan wa matar shi fuska za ta rena shi zai fita waje wasa da dariya da nishadi da kowa amma banda mata shi ita magana ta alheri ba ta hada shi tsakanin shi da ita sai dai fada ko umarni zai yi mata da komo abu kaza cikin zafin rai inda za a yi rashin sa'a ba ta ji ba kuma ta shiga uku kuskure kaɗan za ta yi ba zai mata uzuri ba idan ku akwai wanda ya bukata kai akwai bukatan kai masu mola kafa ka bihi sannu a hankali mai ɗakin kashe manzo Allah yake cewa Allah Allah fin nisa'i fa innahunna amanatullahi indakum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah wajen al'amarin matikinku saboda amana ce ta Allah aurinku sai gabar magana ta goma sha biyu shine du'a'ul zahabi ila masjidi addu'ar tafiya masallaci manzo Allah yake cewa Allahumma ij'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura ka sanya haske a harshena na wa fi sami'i nura ka sanya haske a jina wa fi basari nura Allah ka sanya haske a ganina wa min fauqi nura Allah ka sanya haske a bilbishina wa min tahti nura ka sanya haske a karkashina wa an yamini nura ka sanya haske a damata wa an shimali nura ka sanya haske a hagun dina wa min amami nura Allah ka sanya haske a gabana wa min khalfi nura ka sanya haske a bayana waj'al fi nafsi nura Allah ka sanya haske a raina karan kaina wa a'zim li nura Allah ka girmama haskena wa azzim li nura ka girmama hasken nawa waj'al li nura Allah ka sanya mun haske waj'alni nura ni ma ka sanya ni hasken ne Allahumma a'tini nura Allah ka bani haske waj'al fi asabi nura Allah ka sanya haske a cikin jijiyata wa fi lahmi nura Allah ka sanya haske a cikin namana naman jikina wa fi dami nura Allah ka sanya haske a cikin jinina wa fi sha'ri nura Allah ka sanya haske a cikin gashina wa fi bashari nura Allah ka sanya haske a cikin fatata to da Allah ka dubi irin alherai da mutum ya roƙa yaya kake gani idan manzo Allah ya ansa idan Allah madaukakin sarki ya ansa wannan addu'a da manzo Allah ya karanta Allah ya sanya dukkan wannan fatan naka ya zama haske kai ba ka hayi ba ka hayi wato ƴan uwa mu fahimci wani abu guda daya wallahi yau da mutum zai san a rayuwar shi da yayi akwai ibada guda daya wanda yake da tabbas Allah ya ansa to da mutum ya hayi a cikin ibadun da kai duka ka samu tabbaci cewa kasa guda ɗaya Allah ya anshe ta ya yarda da ita to Allah ba zai maka azaba ba ka hai mun fahimta da kyau ma'abucin wannan a ce ya dawwama a cikin azaba Allah ba zai masa ba saboda wannan aikin naka guda da Allah ya ansa to lalle shine zai zama kariya gare ka gobe alkiyama daga barin shiga wuta alaikum salam Na'am. Warai, a sallah a gidajenku, za ki alwala inda za ki alwala. Idan kin tashi kafin ki shigo ɗakinki, sai ki karanta wannan addu'a. Allah maɗaukin sarki zai baki ladan da zai ba wa wanda zai tafi masallaci, insha Allah. To sai ce Allahumma ja'al li nuran fi kabri, Allah ka sanya haske gare ni a cikin kabarina. wa nuran fi izami Allah ka sanya haske a cikin ƙasusuwana wa zidni nura Allah ka ƙara min haske wa zidni nura ka ƙara min haske wa zidni nura ka ƙara min haske wa habli nuran ala nur Allah ka bani haske akan haske sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu shine Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi قال القرطبي إمام القرطبي يفعل رحمه الله تعالى الله يمسرهما يشي هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنن حسسكي وند منزو صلى الله عليه وسلم الدعاء دسو يمكن حملها على ظاهرها زي ايوا كدوكيسو ابيسا ظاهرنسو ويكون سؤال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا معنى الله مدوكين سركي يسنيا متون حسكي في كل عضو أقوة غبا من أعضائه دقستين غبانشي يستبيء به يوم القيامة wanda ranar alkiyama da shi ne mutum zai rika haska gaban shi fi tilkar zulam a cikin duhu huwa wa man tabi'ahu da shi da wanda ya bi shi aw man sha Allahu minhum ko kuma wanda Allah ya so ɗan uwa nasi ya tabbata kowane mutum gobe alkiyama zai wuce siradi tare da hasken da ke tare da shi girman hasken da ke tare da mutum yakan bambanta gwargwadon matsayin shi a wurin Allah wani hasken da ke tare da shi haske ne kilometers da yawa ko in ce mil mil da yawan gaske wani hasken shi girma yake da akwai wani hasken shi karami ne to amma haka bayan kammala hisabi kowa zai taka siradi domin wuce siradi muminai tare da haskensu munafikai ma tare da haskensu to amma lokacin da aka je tsakiyar siradi ana tafiya a lokacin hasken munafikai zai mutu ya zan babu wannan hasken sai hasken muminai kowane mumini akwai hasken shi tare da shi a lokacin munafikan za su ce wa muminai unzuruna naktabis min nurikum ku dan saurare mu mana kadan mu dor sana hasken dake tare da ku naktabis min nurikum qila rji'u wara'akum sai a ce musu ku koma bayan ku faltamisu nura ku nemo wani hasken nan malamai sun yi magana ɗayan biyu ko dai cewa irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya filin hisabi inda anan ne aka ba wa kowa hasken kuma ku koma ku sake dauko na hasken ko kuma a'a irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma duniya domin a duniya ne muka samu wannan hasken saboda mu'amalan mu tsakanin mu da ubangijin mu mu'amala ce ta gaskiya babu munafurci a cikin ta faltamisu nura suna juyawa faduriba bainahum bisurin sai a sanya bango tsakanin su da su tsakanin munafikan da mu'mina lahu babun yana da kofa kofa yake da akwai babun batinuhu fihi rahama bangaren mu'minan wanda suka wuce rahama ce wa zahiruhu min qibalihi azab amma bayan shi bangaren munafikan kuma azaba ce tsantsa me yasa aka yi munafikai haka saboda irin mu'amalar da suke wa Allah sukan bayyana addini dan jabu shi yasa hasken da za a ba su gobe alkiyama dan jagu ne munafiki zai zo maka mu'amala irin mu'amalar musulmi zai maka mu'amala irin ta masu gaskiya amma ba gaskiya shi da shi ba to sai ya zama abinda za a yi mar abinda ake shi da shi aljaza'u min jinsil amal wato za a baka sakamako irin aikin da kai idan mutum yayi aikin munafurci gobe alkiyama za a zashi certificate irin na munafikai idan mutum yayi aikin imani gobe alkiyama za a bashi certificate irin na mu'minai to shine sai yake cewa za su kasance cikin haske gobe alkiyama tare da wanda ya bi su wal'ula ta farko an yi al'a'i cewa hiya musta'ara lil ilmi wal hidayah wato an alkalmar ne wannan nura da ake magana ana nufin ilimi da kuma shirya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cewa fa huwa ala nurin min rabbi yana bisa haske daga ubangijin shi wa kala ta'ala Allah yake cewa waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas mun sanya mar hasken da yake tafiya da shi a cikin mutane shine ilimi da kuma shirya babu ko shakka ilimi haske ne shirya haske ne wata haqiqu fi ma'anahu tabbatar da ma'anar shi annan nura muzhirun ma nusiba ilai shi haske shi ke bayyana abin da aka jingina shi zuwa gare shi wa huwa yaktalifu bi hasabihi to kuma hasken yakan saba gwargwadon darajar mai shi fa nuru sam'i hasken ji muzhirin lil masmu'at yakan bayyana abubuwan da ake ji ne wa nurul basar hasken gani kashiful lil mubsirat yakan yaye abubuwan da ake gani wa nurul qalbi hasken zuciya kashifun anil ma'lumat yakan yaye nau'o'an ilmai wa nurul jawari hasken gabbai ma yabdu alaiha shine abin da ke bayyana ga mutum min a'mali ta'ati na ayyukan da'a dan ka samu gabban mutum masu tsare ayyukan da'a ne to babu ko shiga wannan haske ne ilimi ne kuma shirya ne wa qala tayyibi rahimahullah imamu tayyibi ya fada Allah ya masa rahama yace ma'ana talabun nur abinda ake nufi da neman haske lil a'ra'i ga gabbai udwan udwan gaba gaba kowace gaba mabucin ta neman haske an yatahalla bi anwaril ma'rifa shine mutun ya kawatu da hasken sani wa ta'ati da ta'a wa ya ta'arra mutum ya tsaraita amma adahuma duk abin da yake ba hasken da'a bane ba kuma hasken ilimi bane to mutum ya kauda kai daga barin shi fa inna shayatin saboda shedanu tuhidu bil jihati sitti sukan kewaye mutum ta bangarora shida bil wasawusi ta hanyar sanya musu wasuwasi fakana takhallusu minha da haka hanya daya wadda ake bi domin kubuta daga sharrin shaydanu bil anwari sadda da tilkal jihad wato shine haske ko hasassaki waɗanda ka iya taimakawa mutum tare da bashi kariya a waɗannan bangarora abinda shaydan ya rantsuwa cewa la aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين wannan shine abin da shedan ya rantsuwa cewa hanya mai kakkiya ta addini wanda ke kai ma abucinta aljanna shedan ya rantsuwa cewa zai hau hanyar ya zauna ba zai bar dan adam ya kai labari ba duk hanyar da shedan ya san zai sanya mutum ya saba wa Allah sai yayi duk hanyar da shedan zai bi ya hana dan adam ya bauta ubangiji sai yayi shi yasa ce thumma la'atiyannahum min bayni aydihim zan zo musu ta gaba wa min khalfihim in zo musu ta baya wa an aymanihim in zo musu ta dama wa an shama'ilihim in zo musu ta hagu wala tajidu aktsarahum shakirina ba za ka samu mafi yawancin su suna godiya ga Allah madaukakin sarki ba mun fahimta shi ko na ga muku da cewa in an ce godiya ga Allah ba ana nufin kawai ka daga baki ka ce alhamdulillah ba ba shine godiya ga Allah ba misali muqaddara mutum na tafiya cikin halin babu fatara ta ishe shi baya da abinci a gidan shi ga marar lafiya yana da su baya da magani ba inda zai samu rance ba inda za a bashi a marra irin wannan sai ya tsinci kuɗi a ƙasa masu yawa idan ya ce alhamdulillah me yake nufi zai zai ɓadda kuɗin ya kashe biya bukatan shi kuko zai ci giya to idan mutum ya ɓadda bai yi Allah godiya ba bai yi Allah godiya ba a duk halin da yake ciki da ya samu kudin sai ya cigici masu kudin ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa sai ya ba su to shine za a yi itibarin shi a matsayin bawa mai godiya ga Allah amma idan ya ci abin da yake ba nashi ba ya zama zalimi domin wani zai ɗauka cewa ai wauta ne a cikin marra irin wannan ka tsanci kuɗi kuma ka bada sai dai hanyar da za a shelanta kuɗin wadda za a yi cigiya shine hanyar da shari'a ta tsara idan mai kudin ya zo yi bayanin kudin da ya zubar adadinsu sifar kudin sifar mazubin da suke ciki ya tabbata nashi ne sai kai haƙuri da babunka kai haƙuri da talaucinka sai ka bashi to idan mutum ya haka sai zai mai godiya ga Allah amma wanda zai ɗauka ce alhamdulillah Allah ya bani a wannan ba da gaske bane Allah bai baka ba mun fahimta da gaske Allah ya mana muwafaka wani ki ake giya mana wani ya fi duskin yanayi da babu irin wannan to ga san mai iyali in ya kasance a hali irin wani abin tausayi yana tafiya kuma wani yaro an aike shi da kuɗi naira dubu yana bin yaron baya sai yaron ya yadda naira dubu bai gani ba shi ko mutumin sai ɗauka sai sa a jihu sai ya bi yaron ya je inda zai sai abin da zai sai ya laliba a jihun shi babu sai ya kwana ya bi yaron sannu a hankali suka zo gida ya samu uban ce marar kudin wannan na yadda sai shi to Allah sauki sai shiga gida sai dauko naira dubu sai bayar sai shi aje su shikenan shi ma sai tafi da wannan naira dubu ta ajiyin sai zarfin shi da shi a tunanin shi rance ne sai da ya samu wata naira dubun kuma sai zuwa uban sallama sai ke cewa lokaci kaza da ya wuce ka aiki danka ka ji ka ji abin da ya faru yace eh kwarai da gaske an yi haka sai sha yadda ni kuma nutsinta yace amma na ga shi yadda sai ce da na biyo shi baya abinda na zo da in na iske gidan naku irin gidanmu ne sai yin haƙuran baku ya ce to amma sai na ga akwai wata safai naira dubin kowa gida shi yasa sai na riƙe wannan a matsayin rance yanzu ga yana samu ku yi haƙuri bai da muku dake to shine sai mutum ya ce je kana yafi maka to mutumin da duk yanda hali ya kai hali ba zai yarda ya saba wa Allah ba to wannan shine mai tsare amana ku duba kissar Ammar ibn Yasir mana da ɗan shi da Sumayya azaba aka rika yi musu akan sai sun baci manzon Allah suka iya kafirai irin yadda ake kara nama a wuta haka aka rika yi musu mutum jikin shi ya rika diga amma abinda ake so su faɗi kalma ta batanci ga manzon Allah suka ce wallahi ba za su yi ba suka zaɓi azima har suka bar duniya da shi yasir baban ammar amma shi ammar ya ji wahala ta ishe shi sai ya faɗa abin da suke son ya faɗa na haka aka sako shi da wurin manzon Allah ce a rasulullahi na halaka manzon Allah ce muke faruwa ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce lokacin da ka faɗa yaya kake ji a ranka ya ce wallahi ya rasulullahi zuciyata akwai imani manzo Allah ce na sani akwai imani tun daga madigar ka har tafin kafarka yace gobe ma in sun yi ma haka ka fada shine Allah kita illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tirsasa amma ran shi akwai imani to amma haka nan ka zo kai abu bisa san ranka ganin damarka da zabin ka babu shakka wannan kuskure ne na karshe wa ala hadhihi al umur a bisa waɗannan al'amuran raji'a ila al hidayah wal bayan biya'ul haqq abubuwan da ke komawa zuwa ga shiriya da kuma bayani to anan wa biya ilhaq da bayyanan gaskiya wa ila zalika yurshid qawluhu ta'ala to zuwa ga wannan ne fadan Allah yake nuni cewa Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da kasai wanda ƙarshen ayan kuma sai yake cewa nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha ma'ana Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء أليم توانا سيزما حسكي أكن حسكي ga hasken ilimi ga hasken shirya da haka wanda Allah ya arzuta shi da ilimi kuma Allah ya arzuta shi da aiki da ilimin shi Allah ya arzuta shi da ikilasi to ya zama dan gata kaji kana da ilimi ba bisa jahilci kake aiki ba sannan kuma baka yin aikin sai abinda addini ya karantas ka tabbata cewa irin aikin da kake haka manzon Allah ya koyes kuma a ranka kaji cewa akwai ikilasi kana yi ne don Allah ba don mutane su yabe ka ba kana yi ne don Allah ba don ka ci mutuncin wani ba ba don ka aibata wani ba ba don ka jawo kanka suna ba in har ka ji haka a ranka to wallahi Allah ya maka ni'ima sai kai godiya gare shi yan wa ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka samu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi ƙarfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين